أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله a ci gaba da karatunmu da wannan littafi mai albarka littafin iziya a karatunmu na baya mun tsaya ƙarshen fasali wanda yake oke a babi na farko muka tsaya ko wanda yake magana akan tsarki yau za mu ci gaba daga fasalin kullu hayyin fa huwa dahirun shine ko bismillahir rahmanir rahim faslun rabewa kullu hayyin fa huwa dahirun yace ai dukkanin abu mai rai dukkan abu mai rai to wannan abin mai rai shi mai tsarki ne duk abu mai rai to wannan abin mai tsarki ne shin adamiyan aw ghairuhu shin abin nan dan adam ne ko wani sa in dai wannan abin yana da rai to tsarkakakki ne mai tsarki ne wa kazalika araquhu hakanan jibinsa jibin duk wani abu mai rai to wannan jibin nasa shi ma mai tsarki ne ko mai rai ne a ko mutum ne kai ko waninsa ko kafiri ne ko wanda ya sha maye ne a lokacin da yake cikin mayan sai ya yi jibi to wannan wato jibin nasa shi ma mai tsarki ne wala abuhu haka nan yawon bakinsa diyawan abun ba diyawan bakin abu mai rai to shi ma wannan abin mai tsarki ne a wa mukhaduhu da majinansa dukan majina ta abu mai rai shi ma ita ma mai tsarki ne wa dam'uhu da hawayensa duk hawayen abu mai rai wannan hawayen masu tsarki ne wa baiduhu da kwai na dabba mai kwai mai rai wannan kwan nata mai tsarki ne ghairal mazuri banda dunge in ji malam ko malam ya ce dunge haka yake ce mana banda dunge shine irin gunya din nan bara guri ko bizali da zal ake fadin ita maziri din almu'jamatu zal din mai digo wa huwa almutaghayyiru shine kwai wanda ya kade ya zurkici almuntinu mai wari to wannan shi najasa ne shi ita gunya hukuncin ta shine najasa ne wa labanu wa labarun adami nonon ɗan adam fi hali hayatihi a halin rayuwarsa to wannan nonon a shi mai tsarki ne nonon mace a halin rayuwarsa wannan ruwan nonon mai tsarki ne walaban mubahil akali nonon dabbar da aka halatta cinta to ita ma wannan nonon nata mai tsarki ne duk dabbar da aka ce cinta halalun ne irin su raƙumi da saniya da awaki da tumaki ba, to wannan nonon da suke fitowa shi ma abu ne mai tsarki. Wala bana ubahil aka da ɗahirun, kalbaƙari kamar saniya, shanu, wal ganami da tumaki, wal ibli da raƙuma, dukkansu nonon su mai tsarki ne. Waka zalika bauluhu, haka nan bawalansa, wa raji'uhu da turosansa, malam ya tagazzaba najasin matuƙar bai cin najasa bawalin abu mai rai da kashi na dabba na abu mai rai in dai wannan abu mai rai bai cin najasa to da fitsarin shi da kashin shi din mai tsarki ne ka kamar raƙumi dama shi abincin shi gagara misali ne ko shi ne ke cin ƙaya dama ko ana layiyawa zai iya tsere ko raƙumi ko yawwa to ka gani shi da kayace abincin shi yawwa to hitsarin raƙumi da kashin shi mai tsarki ne haka nan sauran dabbobi sai dai idan dabbobin na cin najasa kamar su kaji su agwagwa din nan su gurin najasa yawa yawa zaka ganin ne kiwon su irin na sake din nan ko to wannan su fitsarin su da kashin su najasa ne a wala banu ghayruha nonon wata dabba wadda ba wannan ba tabi'un li lahamihi to yana biye da namansa noman dabbo na nono na dabbobin da ba a ambata ba a nan gurin to nonon ya bi naman ya bi naman fama haruma akalu lahamihi duk dabbar da ya zama cewa cin naman ta haramun ne falabanuhu najisun to nonon ta najasa ne duk dabbar da kaji an ce kada a ci naman ta kalkaili kamar doki wal bigali da alfadari wal hamiri da jaki to wannan a nonon su najasa ne saboda cin su haramun ne wa ma kuriha akalu lahamihi duk dabbar da aka karhanta cin namanta kasuli kamar zaki falabanuhu makaruhun to shan nonon shi shi ma makaruhi ne shi nono yana biye ne da nama nono yana biye ne da nama to tun da nan ana maganar dabbobi ne kuma shi gaya a baya ya kawo maganar cewa nonon ɗan adam a halin rayuwa mai tsarki ne to akwai wani fiki mai zulfi a nan ciki malamai kuma sun daɗe ana ta maganganu ana ta maganganu ana ta kawo fahimta akan wannan akan matsala ɗin to tunda ana maganar nono ne na abu mai rai kuma har ya kawo ɗan adam a ciki har ya kawo ɗan adam a ciki da nonon namiji zai tsitsita a samu ruwa ciki wannan ruwan mai tsarki ne dama shi kuma nonon mace dama sananne ne ruwan shi mai tsarki ne ko to a gaba sai ya ce nonon sauran dabbobi yana bin namansu yana bin namansu wadda aka haramta cin naman ta nonon ta ma haramun ne wadda aka halatta cin naman ta nonon ta ma halalun ne wadda aka karhanta cin wato naman ta nonon ta makaruhi ne haka ne ko to shikenan sai malamai suka ce to menene hukuncin tsotsan nonon ko amfani da nonon mace mai shayarwa me wannan menene hukuncin shi to malamai sun ta kawo maganganu sun ta kawo maganganu wasu suka ce ai idan mutum ya sha nonon matar shi to shi kenan aurensa ma ya rabu tunda ta zama kamar uwar shi ta shayarwa wasu suka ce a'a ai ko jariri shan nonon da ke haramta aure shine nonon da ya sha a lokacin da dole nono shine abincin shi amma in ya zama yayi kwari yana cin abinci to dan ya sha nonon wata mata a wannan lokacin kamar yaro dan shekara ɗaya da rabi kaga yana cin abinci kusan komai zai iya ci to in kaga amma ba a yaye shi ba to kaga idan ya sha nonon wata mata a wannan lokacin ba ma nonon wata mata ba ko nonon uwar shi ma ba dole bane a gurin ya a lokacin zai iya rayuwa ko baya sai wasu malaman suka ce a'a a wannan halin in ya sha nonon wata mata wannan nonon da ya sha bai haramta mashi auratayya tsakanin shi da wannan matar ba tsakanin ƴaƴan shi da nata ba ba ta zama kamar uwar shi ba an gane to duka dai wannan abubuwa ne da malamai suka kawo wasu kuma suka ce a'a su ba sa lura da magana a ce wai halin shayarwa din nan kai su suna lura da in dai an sha ne to wannan magana ta su tana da malamai ba su taru akan ta ba gaba daya a abinda malamai suka tabbata akan shi shine shayarwa kamar yadda haka ya zo a risala ko shayarwar da take haramtawa aure ita ce shayarwar da aka yi a lokacin da jariri ke cikin shekarun bukatar nono wanda bai da wani abinci mai rinjaye sai wannan nona amma in ya zama ya yi kwari ya girma to don ya sha nono bayan ya yi kwari ya girma to wannan shan nonon ba zai zama na haramci a tsakanin shi da wannan matar ba to sai aka ce to idan kuma karamin yaro wannan shan nonon mace bayan ya girma ya yi kwari bai haramta tsakanin shi da ita ba to menene dalilin da zai sa kuma mutum in ya tsotsi nonon matar shi hakan kuma ya zama ya zama mashi wani matsala ya zama haramci a ciki dama a asali babu haramcin a'a inda matsalar take inda fikihun ya shigo shine wajen to menene hukuncin auren sa ta zama uwar shi kenan an gane ma'ana ko to shikenan dai malamai sai suka tafi kan cewa a'a mutum in ya tsotsi nonon matar shi wannan bai zama haramun ba bai da wata matsala a cikin addini kuma ba a ɗauke shi a matsayin cewa kamar wai wai ta zama mai shayar da shi ba so karamin yaro ma ga matsayin da in ya kai don kin shayar da shi ba komi to bare kuma babban mutum kamar mijin mace kuma yawwa da so da haka wannan aka ce babu komi ba wata matsala a ciki wa ma kuriha akalu lahamihi kasubi falabanuhu makruhun a wa mai tatu ma la nafsa lahu sa'ilatun matattar dabba wadda babu jini ne gudana a jikinta dabba ce ta mutu amma a jikinta dama asali ba ta da jini ne gudana ka zuba da kamar kuda kuda da ka ga jikin shi babu jini in ka ga kuda da jini na tsandane ya sha jinin mutum ne ko wannan mana da tururuwa tururuwa ba ta da jini a jikinta waddudi da tsutsa in ka ga tsutsa da jini to irin tsutsotsin nan ne da yanzu ma ban ganin su ba su ko a nan ba su yanzu za ka ga da ana ganin su a ɗakin kwana na yan uwa sai ka ga in suka ciji mutum zafi cizon su eh musamman ana fitsari a ɗakin cizon su akwai wahala sosai wani ma in teta ne mutum kuga eh sun yi sun sha jini to to tsutsa asalin ba ta da jini jikinta to dukan su idan sun mutu dan da babu jini jikinsu to su waɗannan matattan nasu tsarki gare su lahiratun masu tsarki ne an gane ko mushen nasu yana da tsarki duk mushen dabbar da babu jini mai gudana a jikinta a jikinta ba ta da jini da ke kai kawo kamar irin jinin da ake gani an yanka kaza din nan da zabo da agwagwa da in mutum yayi rauni ita a jikinta ba shi to in ta mutu wannan mushen nata yana da tsarki an gane to mu koma sama mu yi wani karatu to ga ya can an ce duk dabbar da ba ta cin najasa ba ta cin najasa da fitsarinta da kashinta ma ba najasa bane ba to kaga kuma shi sabanin dan adam a nan gurin kaga dan adam bai cin najasa ko amma da fitsarin shi da kashin shi kuma sai ya zama najasa faslun rabewa mai tatul adami mutattan dan adam dan adam wanda ya mutu gawansa kenan ko gairil anbiya'i in dai ba annabawa bane ba najisatun wannan najasa ne idan ɗan adam ya mutu mutaccen ɗan adam gagawan shi in dai ɗan adam ɗin nan da ya mutu ba daga cikin annabawa ba ne to wannan gawan nasa najasa ne wannan gawan nasa najasa ne waka za mai fito malahu nafsun sa'ilatun haka nan mutaccen dabba wadda take da jini ne gudana a jikinta kalkamlati kamar ƙwarƙwata alal mashahuri bisa ga zance mafi bayyana malamai suna kallon ƙwarƙwata a matsayin wato dabba wadda take da jini da yake gudana a jikinta bisa ga zance mafi bayyana yawa yawan malamai wal bargusu da kuɗin cizo inda ibn qassarin nan ga malam dan qassar ibn qassar yana ganin cewa shi kuɗin cizo shi ma ba wai jinin mutane kaɗai yake sha ba yana da naya jinin a jikin shi sai ya ƙara da nama kuma ko kaka wanda ya gode ba kenan ya zo damu mutane. Ƙora'ulina min alhayi da abin da aka nisanta shi aka ciro shi daga jikin abu mai rai, da abin da aka ciro shi daga jikin abu mai rai, awul mai yifi ko aka ciro shi daga jikin abu matacce, limmata hulluhul hayatu daga abin da rayuwa ke halatta shi, to wannan abin ya zama najasa. Kamar me kenan shine ce kalkarni kamar ƙaho, sai aka ciro ƙaho daga jikin wata dabba. wannan ƙahon da aka cire daga jikinta ya zama najasa wal azmi da ƙashi wal zufri da ƙumba aka yi kenan wal jildi da fata najisun dukkan su najasa ne in aka ciro su daga jikin abun mai rai ko aka ciro su daga jikin mutaccen abu to wannan abin da aka ware din nan na ƙar na ƙaho da ƙashi da aka yi fadin nan najasa ne wa labanul maitati nonon dabbar da ta mutu ko da dabba an halatta a cita misali saniya ce ta mutu ga nonon ta tsitar hatsuntuwa ke yanzu da mutu ga nono malam tanzan tanzan la ilaha illallah dan kaza abi ya kai inda ya kai ga abinci har abinci ga shi kuma ta mutu to nonon nan naka ya zama najasa wa muharram al-akali ah shine wala man al-maitati nonon mutattar dabba wa muharram al-akali da nonon dabbar da aka haramta cinta shi ma najasa ne dama ya faɗi a baya ko kal khinzir kama alade wal atami da jaki dukan su wa'annan abu ulumukan nasu najasa ne wa baulul jallalati da bawli na jallala wa raji'uha da turusanta shine bayan garinta to menene jallala sai ce wa hiya kullu hayawanin yasta'milu najasata ita ce dukkan dabbar da ke cin najasa ita ake ce majallala a a wa baulul jallalati ko bawlanta kenan najasa ne sai ce wa hiya kullu hayawanin yasta'milu najasata wal bawlu fitsari wal azratu da bayan gari turo su min al'adami na ɗan adam shi ma najasa ne najasa ne ghaira fadalatul anbiya in dai ba daga wancin annabawa ba in dai ba daga cikin a a a wato wato wanji na annabawa ba fitsari da bayan gida na ɗan adam najasa ne najasa ne in dai ba daga wanjin annabawa ba alaihi musallatu wassalam wa min muharram al-akali sannan fitsari da kashi na dabbar da aka haramta cinta wa makaruhi da kuma fitsari da kashi na dabbar da aka ce cinta makaruhi ne shi ma najasa ne kasubi kamar zakoka wa zibi da kura dukansu fitsarinsu da kashinsu najasa ne wal ruwan ciwo wasabidu da sarkanin niki ai an san sarkanin niki ko irin gwalandan nan ruwa da ke hitowa haɗe da cuɗanye da jini da ruwa ɗin nan to najasa ne wa damul masfuhu min al-adami aw ghairihi da jini ne gudana daga jikin ɗan adam ko waninsa ga ɗan adam ya ji ciwo ga jinin yana kwadarowa sar to wannan jinin da ke gudana najasa ne ba jinin da ke jikin ciwon a jikin shi ba jinin da ke dambare da ciwon bai ruga ba bai gangara ba ba najasa bane amma jinin da ya bar ciwo ya gangaro ya zama najasa wal qai'ul mutaghayyiru an halat da'ani amai wanda ya jirkita daga yanayin abinci mutum ya ci abinci bai dade da cin abincin ba sai amai ya zo da ya amayo ana gani ga shinkawa nan ga ma yankokin nama nan da ya ci da su wannan aman ba najasa bane ba saboda bai canza daga yanayin abinci ba amma mutum ya ci abinci awa uku bayan ya ci abinci ko ko a tambayi likitoci awa na abinci ke jirkita ko kuma in dai aman aka ci abincin ya rude ya fita daga hayyacin shi na abinci ya haɗu da makongwaman ciki sun murkide shi sai aka ga aman ya nike kawai ya zama wani lafkacen abu abu to ya zama najasa sannan an gane wal muskiru dukkan abin da yake sa maye najasa ne kalkamri kamar giya wal maniyu da maniyi duka najasa ne wa huwa min rajuli shi maniyi a gurin namiji ma'un abyadun ruwa ne fari taqilun mai kauri bi mutallafatin da ta ake faɗin taqilun ɗin ai ghalibun ana nihin kakkaura yake da faɓa fi kurujihi shi mani yana ingizo juna yayin fitowarsa ra'ihatuhu da yanayin shinshinansa ka ra'ihatu dali kamar shinshino ne na huda na dabino huda na dabino ai ka san itatuwa masu ƴaƴa da yawan zaga suna yin huda ko kahin su ɗaɗa ɗin nan ai an san huda ɗan hudan nan haka to kamar warin kanshi na mani kamar irin wannan shinshino din gare shi na hudan dabino bil aini da aini ake hudin dalil din ay lahai ko kuma a ce dalhi al muhmalatayn dukan su ay likafa din ba za a yi mata digo ba hasa din ba za a yi mishi digo ba muhmalatayn kenan marasa digo wa qaribun min ra'ihatil ajini yayi kusa da warin kababban gari shi mani yanayin kanshin sa fa iza ya bisa idan ya bushe kuma kana kara'ihatul bayd yana zama kamar yanayin kwanshin kwai kamar kwanshin kwai in ya bushe wa min almar'ati shi mani a gurin namiji ma'un asfara ruwa ne mai fatsi-fatsi raqiqun mara kauri wal wadi shi kuma wadi bidalin muhammalatin da dal ake fadin shi dal din mara dugo watil ya kuma ana fadan sa da ya wajahani fuskoki biyu gare shi التشديد كودو كرففاوا وتخفيف كما سسوتاوا كما أتي ودي كما أتي ودي كو ودي شيني إيه والمرأة تو أين كنا to wa min al-mar'ati to na na na na na yi kuskure ko sai na ce wa min al-mar'ati na ce daga namiji to daga mace a maimaita domin almar'ati shi mani a gurin mace ma'un asfara ruwa ne mai fatsafatsi raqiqun mara kauri daga an ga haka shi rika magana raqiqun mara kauri walwadi shi kuma wadi bidalin da dal ake fadin shi wadi muhammalatin dal din mara dugo wafil ya'i kuma ana fadin sa da ya wajahani fuskoki biyu gare shi at-tashdidu ko dai a karfafa a ce wadi yu wa takhfifu ko kuma a ce wadi an gane shine sassautawa kenan wa huwa ma'un abyadu shi ruwa ne fari tahilun ne kauri ya huruju galiban a kibal bauli da yawanci shi na hitowa ne karshen fitsari shi waje za ga wani ruwa karshen fitsarin ka ya dan yi kauri haka to shine wadi wal maziyi shi kuma maziyi bi kasar zali da yi mazal wasali kasa ake fadin shi al mu'jamata zal din za a masa dugu mai dugu ma'un abyadu ruwa ne fari raqiqun mara kauri ya kharuju inda lazzafi yana fita ne yayin jin daɗi shi maziyi bil in'azi da miƙewan al'aura ai in baka san in'azi ba shine yace ai qiyamin zakari ai miƙewan al'aura kenan inda al bati yayin warge zai wato wasanni tsakanin mace da namiji aw tazkari ko kuma tuntuna tunane tunane tunane tsakanin mace da namiji da fata hitta'i da yi mata wasali sama ai tafakkurin ai ana nihin tunani kenan shi tazkari din ba ana nihin ai tafakkuru ai tunani kenan wa ramadun najisi kaga tokan najasa wa dukanuhu da hayakin najasa najisun dukkan su najasa ne yanzu misali sai aka samu mushen sa ya ce a kona shi a kona shi a huta sai aka kona ya to tokan najasa ce sai ku kuma haka kasa ku reto kai kaga dai dole shi da ma haka kasa kuka kuka reha san duk da da ya sauki an gane ko hayakin najasa najasa ne eh hayakin najasa najasa ne hayakin najasa najasa ne idan an banka ma kwashe-kwashen kwata wuta wannan hayakin da ke tashi najasa ne ai shine na abin da yake gaya mana ko wallahu alam alhamdulillah